أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد رسول الله الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا حمة الشيخ دروا لنا بهذا المحدر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أحباب رسول الله bayan gaisuwa da Allah subhanahu wa ta'ala da salati da taslimi ga shugaba sallallahu ta'ala alaihi wasallam muna yi wa ‘yan uwa musulmi masoya manzan Allah sallallahu sallama irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu muna gode wa Allah subhanahu ta'ala ya sake ba mu iko da dama da zama don ci gaba da wannan karatu namu da muke gudanarwa a wannan masallaci mai albarka cikin wannan gari mai albarka na littafin muktasar al-agdari wanda yake koya mana yadda ake ibada muhimmin ma a cikin ibada ma'ana a sallah tun da ka abin da ya shafi tsarki da sauran masail na tsarki da kuma sallar gaba ɗaya da masail ɗinta na ainihin sahu da sauransu ya yake koyar da mu akan haka. Insha Allah a yau za mu ci gaba, yau muna Alhamis, ishirin da sha tara ga watan Almuharram, hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida, wanda ya daidai da ishirin da biyar ga watan Julai, wata na bakwai kenan, a miladiya annabi Isa alaihi salam dubu biyu da ishirin da hudu, 2024. Yau Alhamis, insha Allah za mu ci gaba da karatunmu. a karatunmu na yau shine karatu na halka na goma sha biyar a satin da ya gabata mun tsaya a halka na goma sha hudu a cikin jeren giyar wannan karatu da muke gudanarwa a wannan masallaci mai albarka a yau shine za mu guda za mu fara gudanar da halka na biyar a na goma sha biyar insha Allah a satin da ya gabata a mun tsaya ne akan za mu tashi akan fasali a faslun fi shuruɗis salati faslun fi shuruɗin salati shine fasalin da ainihin satin da ya gabata muka ce za mu ci gaba a cikin wannan fasalin to amma akwai waɗannan nukuda kafin mu shiga fasalin wanda a satin da ya gabata mun ɗan yi sauri a wurin ba don komai ba saboda yanayin yanayin ƙarancin lokaci to wannan insha Allah za mu ɗan yi baya ne kaɗan akan wani akan fasalin baya eh wanda insha Allah kuma bayan mun kammala sai mu shiga asalin fasalin da zamu shiga fasalin fi shurutis sala malam da yake cewa wala tusalla nafilatan ba'da salati subh in ba manta ba muna maganan fasalin fil awqatis sala fasali ne wanda yake magana kan lokutan sallah an bayyanta to sai malam a cikin fasalin yake ci gaba da ce mana wala tusalla nafilatun ba'da salatu subhi sai yake gaya mana cewa ai an malam ya ayyana lokuta da ake yin salloli na farilla tun daga kan sallah asuba zuhur asr maghribi da salatul isha ya ga mana wani lokaci ne na muktari wani lokaci ne na daruri sannan mun kawo hadisai na manzon Allah sallallahu ta'ala ya sallam musamman hadisin nan na Jibril wanda sayyidina Jibril ya zo ya tashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace su tashi shi sallah lokaci na farko da ya sake dawowa sil dai kowace sallah dai sai da aka canza lokutan ta ba guda ɗaya ba in ban da sallan magariba wannan bayanin mun yi shi a cikin halka na goma sha hudu amma ya ce wala tu salla nafilatan ba'da salatu subhi ba a yadda mutum yayi sallan nafila bayan sallar asuba ba an fahimta illa ilartifa'i shamsa har zuwa lokacin da rana za ta fito har zuwa lokacin da rana za ta fito wannan tsakanin ba a yadda a yi sallah na me na lafila ba. Wa ba da salatul asr sannan ba a yadda a yi sallan nafila bayan sallan la'asar ba, sai dai yaushe sai kafin sallan la'asar. An fahimta, ita ma nan sallar asuba sai yaushe sai kafin sallar asuba, shi ne ake raka'atul fajr ko? na'am sannan ita ma wannan sallah bayan ba kafin sallar asar ana raka'a hudu kafin sallar asar ko sannan a ila salatul maghrib daga kan lokacin da kai da sallar asr har zuwa sallar magriba nan tsakanin ba a yin sannan lafila ana ji wa ba da tsulo ilfajir sannan bayan alfijir ya keto nan ma ba a yin sallar nafila illa illal wurdul lil na'im sai dai wani wuridi wanda mutum ya saba yana yi to sai kuma bacci ya rinjaye shi to wannan wannan ya iya yi wa inda julusul imami zuma da lokacin da liman ya zauna akan mumbari zai yi hutuba ma'ana bai fara hutuba ba amma ya zauna an fahimta ana kiran sallah kenan ko kuma ya zauna ana kintsawa amma dai bai fara hutuban ba alal mimbari akan mumbari nan ma ba za a yi ba tun daga lokacin da liman ya shigo masallaci to shikenan duk wata nafila da za ka yi ta riga ta yanke sai dai idan mutum yana cikin nafilan liman ya shigo ya yi raka'a ɗaya to zai iya ƙarasa wannan raka'a ta biyu amma matukan kafin liman ya shigo an yadda ka yi wannan nafilfili an fahimta amma matukan liman ya shigo to ba kuma wata sannan lafila hawa ba da juma'a sannan bayan an idar da sallar juma'a ita ma ba a yin nafila sai dai ka fita waje wajen masallaci kamar in shagonka yana kusa da masallaci ko gidanka ka je sai ka shiga gida sai kai nafila ko ka shiga shago sai kai nafila ko ka je dai wani wuri kai nafila amma ba a dai wannan masallacin ba sai da hadisi sun zo da daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yin nafila bayan da sallar isha a sallar juma'a amma in ya fita je gida yana yi an bayyanta hatta ya kharuju min al-masjid har mutun ya fita daga masallaci ba zai yi sallar nafila ba wannan shine a yan kaɗan daga cikin abin da muka muka yi shi a gurguje a satin da ya gabata to karatunmu na yau insha Allah shine faslum fi shuruɗis salati wannan fasli zai mana magana akan sharuɗan sallah komai yana da sharaɗi ko to ita ma sallah tana da sharaɗi wanda sai wannan shuruɗin sharaɗi guda ɗaya kenan idan da yawa ne sai a ce shurud ma'ana jam'i sharɗi an gane sharaɗi ɗaya to in sharaɗin suna da yawa ba sai a ce sharaɗi me za a kira shi sharɗai ko yawwa to shine shuruɗu da larabci ma'ana sharɗai na sallah mala yace wa shuruɗu salati kaga sharuɗoɗin sallah ko in ce shuruɗan sallah jami'in sa ko aharatul hadasi a samu tsarki na kari wannan tsarki kari din idan an tuna a karatunmu na halka na hudu mun yi bayani mai tsawo akan wannan a lokacin da muke magana akan alola mun yi magana meye tsarki na hadasi din amma yanzu ma za mu ƙara bin bayani duk da dai ba za mu yi shi kai faɗin wancan ba sai da wanda yake son ji ƙarin bayani to sai ya koma karatun malika na hudu insha Allah a wa taharatul khabasi da tsarki na dauda sai ya zama kana da kana da tsarki na kari baka tare da kari sannan ya zama kana da tsarki na dauda me tsarkin dauda minal badani na daga jiki jikinka ya zama yana da tsarki wa saubi suturarka da zaka sa kai sallah ya zama tana da tsarki wal makan wurin da zaka yi sallah a wurin shi ma ya zama yana da tsarki wa satrul aura sannan ya zama ka suturta al'aurarka an fahimta wa istiqbalil qibla sannan ya zama ka fuskanci alqibla wa tarkul kalam da barin zance barin magana ana ji wa tarkul af'al da barin ayyuka alkasira masu yawa an ga wayannan guda nawa ne guda shida idan muka lissafa za mu gani daratul hadisi nawa aharatul khabasi ana ji satrul aurati istiqbal qibla tarkul kalam tarkul af'al an ji guda shida to wa'innan su ne sharaɗan sallah, shuruɗin sallah guda shida. To za mu bi su yanzu ɗaya bayan ɗaya don mu warware bayani a kansu. An fahimta? A hazihil umaru sita na abubuwan guda shida iya shuruɗin sallah su ne sharuɗin sallah. Wala ta timmu salatu dunaha sallah ba ta taɓa cika face sai da wa'innan abubuwa guda shida. Dole in ba ɗaya a ciki to ba sallah gaba ɗayanta ana ji at-taharatul hadasi tsarkin hadasi hadasul akbari wal asgar akwai hadasi babba akwai karami me hadasul akbar shine janaba nifasi haila ana ji wankan janaba shine janaba ta samu mutum wannan hadasi ne amma babba saboda ma'ana duk abin da kaji an ce hadasi babba to sai an yi wanka ke shine hadasul akbar sannan akwai hadasul asgar shi kuma shine me shine kamar bawali kamar bayan gida, kamar hutu, shi ne hutu, an gane dai mai nike nufi da hutu ko? To, kaga duka wa'innan a hadasi ne amma mai asgar ƙananan hadasi. Nam. A bilgusli wal wudu ana, ana gusar da babban hadasi ne bilgusli da alula. Wal wudu shi kuma hadasil asgari ana gusar da shi da mai? Bil wudu da alula? idan mutum ya yi bayan gida, me zai iya zama yana da tsarki alola? Idan mutum ya yi hutu, me zai zama yana da tsarki wanka ko alola? Alola. To, in janaba ne fa alola zai yi, kaga ashe hadasul akbar ne, shi sai dai wanka, an bayyanta? To, amma ya akwai wani karatu kuma, awi tawayan mumi ko kuma ya yi taimama. Ai, mun yi shi a lokacin da muka yi taimama ko? Me zai zama zai yi taimama ya zama badlan an huma don tamayewa innan biyun. taimama ana yin ta hadasul asgari ana yin ta hadasul akbari taimama ana iya yin ta dan karamin hadasi in ba ruwa sai kai taimama kai a kai mai kai sallah ana yin ta idan babu ruwa kuma ga janaba ya kama ka me zaka yi zaka yi taimama kuma kai sallah kaga ashe ana yin taimama dan ta mai hadasul akbari ana yin taimama dan ta mai hadasul asgar an fahimta karamin hadasi da babban hadasi in mujibiha in hakan ya wajaba dan ka san akwai abubuwan da suke jawo haka ko dan ba kawai haka kurin mutum kawai zai ce mama ba sai da wasu abubuwa sababba ko mun faɗe su a lokacin da muka yi bayani akan taimama na'am sannan idan muka dunkule a wannan kiyaye bawa ya zama ya tsare kansa daga hadasul akbari da hadasul asgari da kuma hadasi da kabasi ɗin a ɗaharatul hadis a kabasi duka sun kunshi wata aya guda ya kunsa cikin wata aya guda ɗaya wacce ayan nan aka koya mana sallah aka koya mana kai alula a wannan ayar kuma aka koya mana taimama ana ji a kuma wannan ayar aka koya mana wanka a ji abu uku to duk a wannan aya ta kunsa wannan ayar mun ta kawo ta a baya amma ba mu kawo ta gaba ɗayanta ba muna ɗan gutsuro muhalli shahid ne to amma ga ta gaba ɗayanta suratul ma'ida aya ta shida Allah subhanahu ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsulu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu فإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاد منكم من الغاية أو لامستم النساء فلم تجد الماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى يقول يا الذين آمنوا يا كونك إيمان إذا كنتم إلى الصلاة idan za ku je ku yi sallah me za ku yi farko ba ku solo wuju hakun ku wanke fusakunku da ke nan za fara yi alula to wai me yasa aka ce ku wanke fusakunku fuska kawai aka faɗa ba a ce wanke hannun ba an tuna karatun mu na baya saboda ita ce farilla ta farko an fahimta yawwa waye da yakum da hannuwanku ilal marafiki zuwa guyan hannu a gwiwa hannu wamsahu bi ru'usikum ku shafa ga kawunan ku wa arjulakum kafafuwan ku suma ku wanke su ilal ka'baini zuwa idan sahu wa in kuntum junuban in kun kasance cikin janaba fada haru ku yi tsarki ma'ana tsarkin nan me yake nufi wanka na'am wa in kuntum marda to in kuma kuna halin ciwo ne fa ai wanka dai an san zuba ruwa za a jiki ko to kana halin ciwo ba za ka iya ba awala safarin ko kana halin tafiya babu isasshen ruwan da zaka watsa aw ja'adun minkum min al-gai ko ko ɗayan ku ya je yayi bayan gida aula mastumun nisa ko ko ya kwanta da iyalinsa falan tajidul ma amma kuma bai samu ruwa ba to ya zai yi sai ma Allah subhanahu wataala ya ce fatayamma Musa idan tayyiba to yayi taimama ya samu ƙasa mai kyau famsahu bi wujuhikum ya zai yi taimama Allah subhanahu wataala ya ce famsahu ku yi shafa bi wujuhikum fuskunan ku fuskokin ku wa aydiyakum da hannuwan ku mehu da wannan bugun da kuka yi kaga ashe abu biyu kawai ake shafa a fuska shafa a hannu shikenan taimama Allah ya ce ma yuridillahu li ja'ala alaikum min harajin Allah baya nufin ya sanya muku kunci ya sanya muku tsanani walakin sai dai Allah subhanahu ta'ala yuridu li walakin yuridu li yatahhirukum Allah yana nufin ya tsarkake ku ne wa yutimmu ni'mata wa alaikum ya tuka ni'imar sa gare ku la'allakum tashkurun ku ka gode masa suratul maida aya ta shida a Allah subhanahu ta'ala ya ci gaba da cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi manzo Allah yana cewa la tuqbalu salatu bi ghairi tahurin ba an ta sallah sai da tsarki tsarkin wani iri tsarki taharatul khabasi wa taharatul hadasi duka guda biyun duka ake nufi dan haka sai an tsarkake ainihin jiki daga gare su sannan a cikin a taharatul khabasi ai an ce dole sai an tsarkake jiki da tufafi da kuma wurin da za a yi mai wurin da za a yi alula shi saboda Allah subhanahu ta'ala ya gaya wa sayyidina Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi sallam a cikin suratul mudassir Allah yana cewa wasiyabaka fatahir tufafinka ka tsarkake tufafinka saboda idan tufafi ba shi da tsarki to ba yadda za a yi ne a yi ibada da shi musamman ibada ta sallah idan ka yi sallah da shi kana sani to lallai wannan sallah taka ba ta yi ba sai ka sake ta a an samu hadisi cewa kala khawlatu binti yasa ta ce ya rasulullah ya manzan Allah laysa li illa sawbun wahid ba ni da wani wannan hadisin mun taba karanta shi ma a baya a lokacin da ake magana akan jinin nifasi da jinin haida ta ta kai ƙara koko ta zo neman fatawa wurin manzo Allah cewa ba ta da wani tufafi sai tufafi guda ɗaya gashi kuma da shi ta yi haida da shi an bayyanta sai manzo Allah ya ce ai kawai ki duba inna jini ya dan diga to ki rike wurin ki wanki idan kika wanke ya bushe ki sa kayan ki ci gaba da ibada har a lokacin na ce har namiji kai ma dan mani ya taba rigarka ko ya taba wandonka wai ba za ce ai shike na wandon nan ba za ka ibada shi a'a iya wurin da wannan najasar ta diga iya wurin kawai ake so ya zama ka tsarkake shi daga wannan najasa shikenan sai ka ci gaba da ibada da shi matuƙar ka wanke. Ana ji? Na'am. Wa fi makan, sannan shi ma wuri, an ce bayan sutura ko? Sannan wurin ma sai ya zama mai tsarki. An rawaito hadisi daga Abu Huraira Allah ƙara mishi yarda, a mun dai san sunan shi ko? Na asali cewa Abdurrahman bin Sakar. Kama Arabiyun wata rana manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da sabbai suna cikin masallaci kawai sai ga wani balarabe ɗan ƙauye ya shigo masallacin nan. Yana masallaci kawai sai bawali ya kama shi, da bawali ya kama shi sai ya koma baya, kamar yanzu ya koma can ɗan gefen masallacin, cikin ba masallacin, amma can ɗan gefe gefe haka. Kawai ya saki wando kawai kama bawali. A cikin masallacin amma ba wurin inda jama'an suke ba, ka gane, an gane, an fahimci? Fabala, sai kama bawali fil masaji a cikin masallaci fa kama ilaihin nas haba sahabbai sai suka tasu kai kai kai wannan yana mai tsawa wannan yana mai tsawa shikenan sai manzo Allah ya ce a a ku bashi ku bashi ku bashi gama sai aka bashi ya gama da ya gama sai manzo Allah ya ce li qau bihi a kowa yana ta magana don ya afka masa wasu na nufin ko akai mari ne ko a kai duka an fahimta sai manzo Allah ya ce a bar shi fa qala sallallahu sai manzo Allah ya ce da uhu ku kyale shi waruqu ala baulihi sajalan min almai aw zanuban min alma ku bari idan ya gama ya gama bawalin ku samu guga guda na ruwa kwarara a wurin cikin guga guda a kwarara wannan kwarara da aka a wurin kenan an me an tsarkake wurin an bayanci karatun na fa inna ma bu'istu muyassirina walan bu- walan tub'asu mu'assirin manzo Allah ya ce domin ni Allah ya aiko ni mai sauƙaƙawa ne ba mai tsanantawa ba da a lokacin har a lokaci wata addu'a addu'a da ya shine Allah ka ji kaina ka ji kan sai na rasulullah an bayyana sai manzo Allah ya ce amma kaka ji kaka ji kan wani in ba ni ba in ba mu biyun ba an gane me yake nufi sai da ai a wurin kowa ba ya taso mai ba waye ya ce a bashi ba manzo Allah ba to Allah ya ji kanshi shi arabiyin da kuma manzo Allah amma banda kowa sai sai manzo Allah ya ce kai bawan Allah ai rahama Allah da yawa ka takaita rahama Allah ai ta baka rahama Allah da yawa me yasa ya faɗa haka saboda annabi ya kyautata masa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya aiko shi ne don ya sauƙaƙa wa al'umma ba ya tsananta musu ba eh shi sa manzo Allah yake cewa ta yana cewa tayassaru wala ta'assaru tayassaru wala ta'assaru ku sauƙaƙa kada ku tsananta tsanani bai da daɗi ku sauƙaƙa kada ku tsananta dama ko manzo Allah shi rahmatan lil alamin ne Allah ya koshi ne zai zama rahama ga talikai gaba ɗaya sallallahu ta'ala alaihi wasallam a sai malai yace an an tuna a cikin sharadan akwai sataral auratu ko sitirta al'aura an bayyanta fala ta siyu salatu makshufun aura ba zai yi mutum ya sallah yana a al'auran shi a buɗe ba ma zikir tare da yana sani wal qudratu kuma yana da iko an bayyanta amma bai da iko hali ya kai hali to yana yin sallar karara an yadda shari'a ba kayan gaba baya dama hagu duka babu sutura to bara ka bar sallan ba dole sallah dole ce abin da ke sa a bar sallah kadai ya zama mutum bai san a ina yake ba ma'ana hankali ya kawo ko dai hankali na hauka ko hankali na ciwo irin ciwo ya tsanani mutum bai san ma waye a gaban shi ba ciwo ya tsanani to wannan ke kadai yake sa mutum ya ya bar yin sallah amma wata ga ya san da yake to ba sai yayi sallah to ko ba su sira aka ce ya sallah uriyanin ya yi ta tsirara amma wanda yana da iko na sutura kuma ya san cewa sutura ta yagi don wani kila yana sai ya yi ruku'u kawai sai sai ya zama an an samu matsala na ba sahun bayansa sun ga abin da bai kamata a gani ba an bayanta ya kuma sani annan bai da sallah bai sutura al'aurarsa ba an bayanta Na'am, sai da Allah suna ta'ala yana faɗi a cikin suratul harafi, aya ta talatin da biyu, Allah yana cewa, Ya bani Adam ya ku, bani Adam, ku bo na takon inda kullum masjid. Ku riƙi adonku a masallaci, inda za ku yi ado ku taɓa ado ku je, to ku taɓa ado ku shiga masallaci. Amma yanzu haka ake, sai ka ga bakanike da kayan kanikanci, wai da shi za shi sallar juma'a. ba fa sallar kamsu salatu ba juma ba dan Allah ka taba ganin Kirista ya je coci da kayan kanikanci ka taba ganin ya je da kayan kafinta ko da kayan gona ya daga gona kawai sai ya zarce masallaci ya zarce coci ka taba gani amma mutanen mu guda nawa ka gani wallahi wani daga gona zai zarce alola kawai zai ce masallacin alhali mu ne addinin mu ya koya mana tsafta Allah ya umarce mu mu riƙi ado mu je masallaci da shi. Rana ɗaya ce ba mako, sati, a sati rana ɗaya, ko ba haka ba ne? In ka je aikinka ka dawo, ya zama ka yanke wani lokaci wanda za ka iya zuwa ka samu lokaci, ka yi wanka, ka sa tufafinka, ka sa sutura, ba dole ka sa sabo ban ba ka da sabo, wanda kake da shi ka wanke. Idan ka wanke ka goge, masha Allah, in Allah ya sa kana da hali ka sa turare, in babu hali baya ka sa turaren ba iya hakan ma da kai masha Allah yayi amma ka zo sallah duku duku ka zo sallah da kaya biji biji dan Allah ka girmama ɗakin Allah shin ka girmama zatin Allah shi kanshi Allah innal musalli yunaji rabbahu shi mai sallah yana gana da ubangijinsa ne idan Allah yanzu sarkin autan ya kira mutum zai je da kayan gona da gudu zai je a za ga ya canza kaya ko ko kuma bikin gidan sirikansa kana da sirika sai ana biki a gidanta ko kanwan mataka ko za ya aure dan Allah za ka je a haka za a je a haka to wai da wancan da ya kira sarkin autan misali ko hakimi hakimin fakinan ko ko kuma sarkin zazzau ba banni ma ba kolin ba mu bari a nan ma kusa kusa ko ko sirikaka wai da sirikin naka da sarkin da hakimin ya suke da ubangiji akwai akwai kwatanci ma babu Allah ne fa da kanshi ya kira ka mai kiran sallah ne yake cewa hayya ala sala ku zo ku yi sallah hayya ala fala ku tattaro ku zo ku samu babban rabo kira fa yake ka zo samun babban rabo amma ka zo biji biji wannan rabo zaka samu a wurin ka tashi zaka yi wa Allah subhanahu ta'ala ibada ka zo da kaya kana tsami ba fa kamsu salatu ba sallar juma'a ba ka dai san a sati dai so ɗaya ke yi. Sai ka ga ya kamata mu gyara ko? Don haka ya kamata a ce a daga cikin sharaɗai akwai suturta al'aura. Akwai suturta al'aura daga cikin sharaɗin. An samu hadisi daga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam. A ƙalat Aisha, sai na Aisha a uwar muminai take cewa annan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qal manzo Allah ce la yaqbalu Allah salata min haidin illa bi kimar Allah subhanahu ta'ala baya ansar sallar mai haida sai tare da tufafin da zai rufe duka jikinta kima nan mai haida ana nufin wacce take haida a'a an gane me yake nufi nan da mai haida a me alama in mace tana haida me kenan ta kai yawa a gane bayanin kenan na ana nufin balagaggiya an gane sai wacce ta balaga amma ta bata balaga ba wannan ai ba a zo kanta ba an bayyana duk matar duk mace na ta balaga Allah baya an san sallarta sai ta rufe jikinta gaba ɗaya kaf abin da ake so kawai ya fita fuska da me tafin hannu kafan ma ba a so in zani ne ta saki zanin ya sauka ƙasa ya rufe me kenan ya rufe kafafuwanta idan hijabi ne ya zama dogo wanda zai sauka ƙasa ya rufe kafarta an gane ba a yadda mace na sallah ya zama kana ganin kafarta ba ta bude wannan ɗaya yake da kai kai sallah da ɗan gajeren wando haka ɗan fan ita a wurinta ɗaya ne saboda suturarta daban taka daban ita kullaha auratun gaba ɗayanta al'aura ne banda fuska da tafanu kai kuma daga kan cibiya zuwa gwiwa ƙafa nan ne, duk wanda ya sallah namiji da gajeren wando wanda gwiwarsa za ta bayyana ba sallah, al'aura ta fita. Duk wanda ya sallah cibiya na waje ba sallah, an bayyanta? To ita kuma ɗaya ne da ita kuma a ce ƙafa ta bayyana, ko kafaɗa, ko, ko cinya, wani dai sassa na jiki, in dai ba fuska ba da tafin hannu. Mu sani sharaɗi ya kace, da abin da aka ce sharaɗi, idan ba sharaɗi ba me, ba masharudi, in sharaɗi bai cika ba to wannan abin da aka ce sharaɗinsa kaza to ba fa abin, ko ba ka bane? Eh, sharaɗin shiga aljanna me, la ha'ila, to mutu ya mutu ba la ha'ila ha'ilala zai shiga? Misali na kawo da wannan, sai da a gane wai sharaɗin. dole sai in aka ce ma sharaɗin abu, to ba sai da shi, sannan abin zai samu. Allah ya sa mu kiyaye, albarma sai na Rasulullahi sallallahu To, a sannan istiqbal al-qibla, fuskanta al-qibla, shi ma yana cikin sharaɗin sallah. Dole idan za a gina sabon masallaci a tabbatar an samu masana sanin al-qibla sannan a daidaita al-qiblarsa. Kada a yi abu inna rududu. ai ta sallah ba a daidai sallar alƙibla ba. An fahimta? Idan akwai gari a kusa a sa a yi amfani da wancan masallacin, wannan aka san ya daɗe kuma masana ne suka yi shi, ma'ana suka fitar da alƙiblarsa. An fahimta? Na. Kuma alƙibla ba wahala take da shi ban ma baka santa ba. idan safiya ta yi me zai- me yake fitowa rana a yamma take fitowa ko a arewa a gabas ashe za ka gane gabas to amma ina ake so a kalla gabas maso arewa nan ake so a kalla da kibla in za a yi sallah ba gabas gaba ɗaya ba gabas maso arewa ma'ana idan nan ne gabas to ina ne gabas maso arewa ba nan ne arewa ba to sai ya zama kana nan ka kalli nan gabas maso arewa nan ne alƙibla take an fahimta gabas maso arewa sai da alƙiblar da ake kalla ita ce me ita ce Ka'aba wanda da a farkon musulunci ina ga a a nan ne ko kuma a tafsiri ne mun yi bayani akan alƙibla ko a tafsiri ne ko na azumi da magudanar eh cewa na na'am a karatun gida ne ko cewa da ba baitul maqdis ake a baitul maqdis ake kallo sannan daga baya Allah subhanahu ta'ala ya ya juyar da alqibla aka ce a kalli a ainihin Ka'aba sai da a zuwan Allah aya da Allah subhanahu ta'ala ya saukar a cikin suratul baqara Allah yana cewa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum wa wallu wujuhakum shatara Allah subhanahu ta'ala ya umarni cewa a fuskantar da ku fuskantar da fuskokinku zuwa ga ga- a, Ka'aba, a duk kuma inda kuke a duniya ku fuskanci Ka'aba. A nan ne muka yi magana a tafsirin nan ne, har muka yi magana masjidil ƙiblataini, inda suna cikin yin sallah suna kallon Baitul Maqdis sai wani sahabi ya zo ya sanar musu cewa lalle an saukar da sai na Rasulullah aya cewa yanzu ba gabas ba Ka'aba za ba Baitul Maqdis za a kalla ba Ka'aba za a kalla take suka juya aka juya sai aka canza aka juya alƙibla an fahimta daga nan malamai suka fitar da hukuncin idan mutum yana sallah kila bako ne shi ko bai tambaya ba bai kuma lura da masallaci don ya gani ba, bai kuma tambaya ba, ka san mutanen mu wani lokaci tambaya ba wai ta gagari mutum, kan addini, tambaya, bai tambaya ba kawai kama sallah, shi kenan kai da kaga yana sallah ya kaga yana kallon arewa, ko ga yana kallon yamma ko kudu, ya yi raka a ɗaya raka a ta biyu yake, ya miƙe zai yi ta uku sai ka gan shi, me za ka ce mashi? Malam, hannun damanka ko hannun hagunka ko? sai dan ka ce mishi gabas ko yamma yau ai bai ma san gabas din ko yamman ba amma dai dai ka ce mishi hannunka na dama ko hannunka na hagu in kuma juya mata baya ka ce bayan ka zaka kalla sai yayi me take in dama ne ya juya ya kalli dama in hagu ne ya juya ya kalli hagu in bayan shi ne ya juya ya dawo ya kalli baya sauran raka'a biyun da ta yi shikenan sallar ta yi an fahimta saboda wancan abin waƙiya da ta faru zamanin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam na masjidil qiblataini ina ga anan ne muka kawo shi a watan azumi ko a cikin tafsir da muka yi na siri hadis tafsir na maulana shekul islam shekul ibrahim yas sallallahu ta'ala dan haka a wakala alaihi salatu wassalam manzo Allah tira da aminta Allah sabata a gare shi ya faɗi fi hadisin masu'i sala a cikin hadisin wannan wanda ya muna na sallah ko in ce eh muna na sallah da ya takaice a manzo Allah sallallahu alaihi yace fa iza qumta ila salati idan ka miƙe za ka yi sallah fas bigul wudu ka kyautata alula ka kyautata alula kyautata mun yi dai bayani akan alula ko dama uku hagu uku ka cika ta tub kenan ko na'am mabalam a kiyaye dal kudin nan duka da sauransu sun mastaqbala alqibla sannan sai ka zo ka fuskanci na alqibla kenan sharadi ne fuskantar alƙibla, wanne ya sallah da gangan ya kalli yamma ko kudu ko arewa, wannan sallah fata, saboda me ya kauce wa me sharaɗi. An fahimta? Ba ta kuma ya yi laifi, maimakon ya samu lada sai dai ya samu me zunubi sai da yana sani ya yi hakan. An fahimta? Maimakon ya samu lada sai dai ya samu zunubi. Da haka fuskantar alƙibla sharaɗi ne daga cikin sharaɗin sala. غير أن العاجز عن استقبالها للخوف أو مرض أو أسر ونحوها سقط عنه الشرط بأجل- لأجله كما أن أن المسافر له أن يتقبل على طور على ظهر دبته حيث ما توجهت به للقبلة ولغيرها إن شهد صلى الله عليه وسلم يصلي على راحلته وهو مقبلا من المكة إلى المدينة حيث ما توجهت به رواه مسلم ما له بياني أنا يا كاو حديثي أي دم وجه ده wannan hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a gajiyayye ajizi wanda ya ga ya gajiya ba zai iya kallon alƙibla ba ko kuma dan tsoro amaji misali in ana yaƙi ana yaƙi kuma dole a yi sallah to ka san ana iya yin sallah ana yaƙi kana kallon gabas kana kai sara kana sallah kana kallon kudu kana kai sara kana sallah ko kuwa gabas din zaka yi ta kallo wani kuma ya kawo ma sara ta baya zaka yi me zaka juya amma kuma sallah kake an yadda kana kai zara kana hayya ala salata hayya lil falahi ka rika mata salata Allahu akbar Allahu an bayyana kana Allahu akbar imani an bayyana sallar yaki kake amma ko me kake sallar kake har aji ka ce ma assalamu alaikum kaidar kuma aiki kake sai da aikin Allah ne wannan ita kuma kai malam wai dan ka gane girman sallah wai a filin yaki ma ba dauki sallah ba ina ga wanda kuma yana gida lafiya shi lau. Ba ba filin yaƙi yake ba, a filin yaƙi ba, amma ba a ɗauke ta ba, mana ba a ce an yi rangwame ba ko? Filin yaƙi, ka dai san nan ne da yamma za a yi rangwamen nan za a yi ko? To, ana salatul kaufi. Za mu zo kanta insha Allah wajen salatul sallar roƙar ruwa da sallar kisfewar rana da sallar kisfewar wata da sallar tsoro za mu zo wajenta, insha Allah, alfarmar sai na Rasulallah, sallam. An samu hadisi cewa manzo Allah sallallahu ya yi sallah akan dabba, akan dabbarsa lokacin ya baro garin Makka yana tafiya Madina. Sannan duk inda dabbar ta juya kuma sallar yake. Malamai suka ce wata irin sallah ce wannan aka ce sallar nafila. Za ka yin sallar nafila akan dabbarka, ka dai san yadda tafiya suke. Kamar na yanzu mutum za shi kunkumi, ai ba alƙibla da yake kallo ka ga farko da in ya tafi haka ya kalle na yamma kuma zai yi haka in zai in zai yi tsauni zai koma kalle na kudu to haka haka tafiya take ko ya kalle nan ka kalle nan to idan nafila ne akan dabba an yadda a farko ka kalle alƙibla tafiya ta tafiya ko kuma dabbar ta waiga ta kalle nan dama ta kalli nan kaga dai ta ka kaucewa alƙibla an yadda amma wata sallah sallan nafila an yadda sai da har Allah subhanahu ta'ala yana faɗi a cikin alkur'ani Allah yana cewa fa aina ma tuwallu fa samma wajhillah duk inda kuka fuskanta Allah na nan a wurin duk inda kuke akwai duk inda kuke Allah na ba inda babu ba inda zaka ce wai nan Allah bai san da wurin ba ko bai san ko baya wurin Allah na nan sai inda kake an bayyana fa haisu ma ta fa haisu ma ta wallu fa san mawjahilla wancan naka akwai zatin Allah nan Allah na wurin sai a tarkul kalami wal a'malil kasira barin zance shine sharadi na biyar a cikin sharadan sallah sai kuma barin aiki shi kuma aikin sai aka ce khasiratun mai yawa kaga ba ce qalilatun ba ko kenan karamin aiki kamar susa koko mu fara maganar akan kalam barin zance a cikin sallah sharadi ne ba zai yiwu ana cikin sallah ka yi magana ba an bayyana malamai suka ce kalam nan da ake magana furuci ma misali ka yi kaki, to ba ka tobar da kakin ba a sallah. In ka tobar, tub, ko? To, ba ran ma ya rubuta ma tub, ka gani, sai ka samu harafi guda nawa biyu, da ta da ba, tub, ka harafi biyu na fita, ka yi ƙari, sai ka yi me? Me za ka yi? Ƙari ba aka ce mana. a ba'adi zai yi ba ƙabli ba eh sai ka yi ba'adi eh sai an yi ba'adi saboda wannan tuf da kace ta'un da ba'un da ta da ba ta fita sai aka ce ya za ka yi ko dai ka saki bakinka kawai faɗo ko kuma da hankici ko da wani abu na goge majina ka zaro ka sa kaga nan ma aiki kai amma na aikin bai bata sallah ba an fahimta yadda ko kuma ka sake shi a rigarka an fahimta amma malamai suka ce yadda ya fi ka ɗaga ƙafa ka ta hagu ka sake shi sai ka take daidai wurin an gane in kuma yanzu tunda lokacin hankici ne sai ka ɗauko hankici sai ka sa sai ya faɗa kan hankicin kaga dai baka yi wata kalma a ciki ba kawai faɗuwa yi an gane na'am sannan uwa uba ko magana kana cikin sallah sai wani ce Muhammadu sai ka ce na'am shikenan ba sallah ta ta tafi saboda ka kaucewa sharadi an bayyana ka kaucewa sharadi amma kuma ka ji da kana cikin sallar sai shugaba ja gaba sai na rasulallahi sallallahu alaihi wasallam Muhammad al-Bashir la kal bashar bar huwa kal yaqut bainal hajar ko idan ka gane annabi mutum ne amma ba kamar mutane ba shi annabi da zai kira ka kana cikin sallah to fa sai ka a lokacin Allah ba sallar yake so ba so yake ka ji wurin shugaba haka za ka tafi da za ka je sai aike ka kasuwa, ko? Ka je kasuwa, ka siyo kaza, ka siyo kaza, ka dawo ka aiko mishi, lokacin da za ka tafi kayi raka a biyu kana dawa ɗora za ka yi. Ina wancan ma ibada ka je, an mai tuka, to duk duniya ba wannan ake hakan ba shugaba ba, salasala. Kun fahimci bayani na? Kana cikin sallah, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya sa haka. Eh, ce ɗayiru, na ce na'am, eh, Allah ya amsa mana alfarmar shugaba, to dole in tafi, ko dole mutum da ya tafi. Idan ka tafi, duk abin da manzan Allah ya, abin da, duk ma'ana duk tsawon lokacin da kuka da shi, hakan nan in kuka kammala, za ka koma raka ɗaya kai sai ka ɗora. In biyu kai ɗorawa, in kuma dama ba kai kowace raka ba shi kenan. An fahimta? wai ka gane sallar ka fa bata yanke ba amma an ba annabi ba akai wannan sai sai na rasulullahi kaga ba yadda za wanda ya ce annabi mutum ne kamar kowa kaga a binciki kwakwalwarsa eh a binciki kwakwalwarsa eh kwakwalwar nan gaskiya ila sai an je sai ya je sai an kai shi da wanau eh sakatiri kenan ko eh a binciki kwakwalwarsa ali hadisi zaid bin arqam radiyallahu anhu sai da hadisin zaid dan arqam Allah ya kara mishi yarda yace kunna na takallamu mun kasance muna yin zance fi salati a cikin sallah a farkon zuwan musulunci da aka waje to sallah in ana cikin sallah akan yi magana ana ji yukallamu rajulu minna sahibahu dayan mu yana iya magana dayan mu dayan mu ma'ana muna cikin sallah ina iya ta a wani yau jiya ka yi yammaci kuwa ko kuma magaraba ce yau ka yi yammaci ce ai na yi kuma mazalla ake an yadda a farkon musulunci ana ji a misra hatta nazalat har sai da lokacin da wata aya ta sauka cikin suratul baqara Allah subhanahu ta'ala yana cewa hafizu ala salawat ku kiyaye salloli ko was salatul wusta musamman ma sallan nan ta tsakiya akan salatul wusta din nan akwai maganganu da yawa to amma dai bara mu takaita guda ɗaya mu ce sallar la'asar ko in ka irga asuba azhar la'asar magariba isha ce ka zo tsakiya na la'asar ko to sallar la'asar amma dai akwai maganganu kauli da yawa amma ba wannan maganar muke ba amma mun tsaya akan kaulin guda ɗaya wa qumu lillahi alqanitin ku tsaya a gaban zatin ubangijin ko qanitina kuna masu barin zance nan a inda inda shi ainihin wannan sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Zaid Arkam ya fassara wannan hadisi kenan ai fa umirna sai aka umurce mu da barin zance wani hina aka hane mu daga yin zance anil kalam da yin magana a cikin a cikin sallah an bayyanta wale hadisin wala hadisi sayyidina abubakar radiyallahu anhu tunda muka fara kawo hadisai ba mu kawo hadisin sayyidina abubakar ba to gashi guda ɗaya ka san sayyidina abubakar bai da yawan hadisai sai da tsaba kiyaye kadde a cikin zancen annabin ya faɗi wata kalma ko ɗaya ce wacce ba daidai da ita ya faɗa ba ka san ko mu yanzu a Hausa mutum ya gama baka labari a ce in za ka faɗa ka faɗi daidai da yadda ya faɗa to ƙila da ya zo a magana cewa yi ya gama baka labari ƙila sai ya ce ina cikin cin abinci sai aka samu akasi sai na tauna harshe na kai kuma da ka zo ba da labari sai ka ce sai na sai ya samu akasi sai ya gatsa harshensa shi ya ce tauna harshe kai ka ce gatsa to wannan fa sai da tsabar kiyayewa shi yasa sai na baka bai ruwaito hadisai da yawa ba ka dai gama na ɗaya ne ko duk da ana ruwaya hadisi bil ma'ana amma dai ba wannan magana muke bayin za kai an bayyana da to wannan hadisi na sai na bakar ne Allah ya kara mishi yadda ala yace hina ra'a zawjatahu ummu ummu ruman lokacin da ya gama a matarsa ummu ruman ta tamayyalu fi sala tana karkata a cikin sallah ma'ana ba ta miƙewa sai kyam tana dan me yake ta lankwashewa za a ce ko tana ɗan lankwashewa a cikin sallah. A fi salati sai ya ce mata samitu Rasulullah sallallahu alaihi na ji manzo Allah sallallahu alaihi kule yana cewa idza qama ahadukum ila sala idan da yanku ya miƙe ya tsaya ya miƙe sambal zai zai yi sallah to falyaskin a tsarafahu ya zama dukkan gefunan damansa da hagunsa ya su samu natsuwa ya tsaya kyam kenan an fahimta? La ya tamayyalo, tamayyulil Yahud, kada ya dinga wani ɗan rangaji ko yana karkata wuri ɗaya kamar yadda Yahudawa suke a cikin ibadunsu. Fa inna sukuna domin shi natsuwa, sukunar atraf, natsuwar sashi ma'ana kada hannunka ta nan dama ya dinga motsi, ko hannu ta hagu ya dinga motsi, ko kana kakkaɗa kafaɗaka an gane ne, ya zama kana tsaf min tamami sala domin natsuwa ka tsaya kyam to min tamamin sallah yana cikin cika sallah shi yasa muke faɗi ko in za mu sallah a mace safu sufufakum wa tadilu ko eh fa inna tasiyatu sufufi kaga daidaita sauwa zai kyam min tamamin sallah yana cikin cika sallah Allah subhanahu ta'ala ya ce idan a manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗi cewa idan Allah ya kalli jerin yadda sau ya jeri ya mike yakan ga yakan amsa a ibadar bayi saboda wannan jerawar da suka yi don me don su fuskanci zatin Allah saboda inna musalli yana jirabu an bayyanta don su gane da Allah subhanahu wa ta'ala an bayyanta shi sa ake cewa daidaita sau yana cikin cika sallah an bayyanta amma wannan ya yi dama wannan ya ballake kafashi wannan ya turo kirji wannan ya turo baya wannan kuma ya wani karkace ta gefe in dai ba lalura bane in lalura ne wannan uzuri ne kaman kila ko kirjin lalura ce ta sa haka ko kuma bayan da ya tura baya kira lalura ce ba lalura ba haka kurin gayu ne kawai da isa da nuna takama da wane ne haka dai kuyala amma da wanda a gaban Allah ma sai an yi haka a karkace ko a wani an bayyana a a daidaita sahu ko mahaifinka ne za ku yi sallah matuƙar ga ka gashi an ce a daidaita sau a lokacin. Shi ma mahaifin naka mai ilimi ne ya sani a daidaita sau. Sai da an wuce a gaban wa ake a wurin, a yi ake magana wani baba, ai ba magana baba ke ba nan, da kai da baban matsayin ku duk kun ga wurin Ubangiji ne. Ayo ba ka ji yau mai firul mar'u min akihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa ranar ta kiyama da uwa da uban wuyaya. Kowa ba gudu yake bayyana saboda me ka haɗe ɗa ya ce, Awo, baba dama ka tawaye min haƙi, uban na tsoro ka haɗe. Shi ma ɗan yana tsoro ka haɗe da uba, ka uban ya ce, Yawwa, dama cikin haƙina da za ka ban alayira ba ka ban duka ba, a kwaso lada, ladan shi kowa gudun kuwai. Kafin an bai suka dalili kenan. Da haka to an zo sallah, ina wani baba? Ko siriki, wai ayyaban mata, ba za mu haɗa sahu ba, ya baka mata, ainihin ba magana wannan ake ba, idan an gama sallah yana da kyau a yi ladabi a girmama suriki a gi- kai manzo Allah ya ce ko tsoho ne kafiri ma in dai yana furfura ku girmama shi amma nan a wurin sallah a ai kun zama da eh ko da sarki ne kuwa ko da waye in dai a sahu ɗaya kuke kuma ga ka gashi to hakan nan za- zai miƙo kafa ka shi kai ma ka miƙa ku dai ta sahu kai ma ko ba a ce kai ta shi ba haba wa- wa- ka ma san da shi Allah kawai kake kallo ba shi ba eh Allah kawai kake kallo wake wake magana shi in ka gama ka tuna shi ko ba haka bane eh in ka gama ka tuna shi ka ce na yi sallah da wani amma nan wurin ba ba ta shi kake ba eh Allah aka zo wurin na'am ah wai wa hadisu Muawiya bin Hakam da hadisin sayyidina Muawiya bin Hakam a Sanimi annan nabi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah ya ce inna hadhihi salah kaga wannan sallah la taslihu baya inganta ko ko ba ta inganta ayi wani lafazi a cikin ta wa fi lafzin a wani lafazi la yahillu baya halasta fiya a cikin sallah shay'un wani abu min kalam na daga zance ai kalamin nasu zancen mutane sai dai zancen Allah subhanallah zancen wai walhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah duk ba su yake a cikin sallah ba to sai dai su amma zancen ka kai naka ka faɗi wani kalma a baya inganta an bayyanta innama hiya tasbih kawai tasbihi ne wa takbir da takbiri wa qira'atul qur'an da karatun alqur'ani imam ahmad ya ruwaito wani hadisi imam muslim da imam abu daud da imam nisa'i dukkan su ruwaito wani hadisi wala hadisi a wal qawli alayhi salatu wassalam da fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa uskunu fi salat ku samu natsuwa a cikin sallah in kuma ana cikin yana magana ya ba natsuwa an bayyanta dan haka wa'innan su ne sharadai na sallah guda nawa guda shida an bayyanta su ne sharadai na sallah guda shida na farko muka ce taharatul hadasi ɗaya ko na biyu muka ce ɗaharatul kabasi tsarkin karye tsarkin dauda nawa kenan biyu ko na uku ɗaharatul habasi kabasi din nan shi kuma shine ah, ki- ah, tsarkin wuri tsarkin tufafi da tsarkin ainihin ah, tsarkin wurin da tsarkin tufafi da tsarkin kai jikin naka jikin fatar jikin naka ya zama yana da tsarki to yana cikin tsaharatul kabas biyu kenan ko To, wa satiral aurati, da satila aura nawa, wa tikibalar kibla da fuskanta alkibla nawa, wa tarkul kalam da barin zance, wa tarkul af'ali kasira da barin aiki da yawa. Nawa, to wa'innan su ne sharaɗin sallah. Amma mutum yana cikin yin sallah, sai ya manta bai kashe wayar shi ba, aka kira shi zai iya sa hannu ya turo ya kashe. ai aiki yayi ko to amma wannan aikin bai yawa- bai yawaita ba don haka sallar shi tana nan an fahimta karatun kaga aiki ne amma ba me ba me ba ba me yawa ba to da haka shi sa aka ce af'alun sai aka ce me kasira ayyuka amma sai aka ce me me yawa amma af'alu qalilan fa ai af- ma- ma- ma'afuun ko ana afuwa akan wannan to ina ga insha Allah saboda yanayin lokaci Ah, ina ga za mu tsaya a nan ah, abin da ke gabanmu a kan al'aura nan to ko da yake bari mu ƙara ko da satsara guda biyu ne eh insha Allah na'am wal auratu an ji malam da ya kawo mana sutural auratu ko to me al'aura ko wal auratu wal auratul rajuli al auran namiji mun ma yi bayani dai a baya amma dai bari mu karanta matanin ko al auran namiji shine ma bayyana suratin abin da ke tsakanin cibiya wa rukubatin da gwiwoyi daga cibiya zuwa gwiwoyi abin da ke tsakanin su al aura ne idan ya bayyana to babu sallah an fahimta amma idan an rufe wurin to akwai sallah na'am wal mar'atu amma ita mace kulluha gaba ɗayanta auratun al'aura ce ma adal wajha wa kaffai in ka cire fuska da tafin hannu kamar yadda dai muke bayani da in ka cire fuska da tafin hannu gaskiya dole mazaje a kiyaye a ci gaba da faɗakar da mata da yawan mata gaskiya ba sa suturta al'aura su suke yin sallah. Me ya suturta al'aura? A rufe jiki gaba ɗaya. In fa ƙafa ta bayyana, gaskiya ba a samu wannan suturtawa ba. Balle wuya, balle kafaɗa, balle cinya, a ba cinya ba, me ake cewa nan? nan ba ƙauren ba, tuka ciki ko? To, balle tuka ciki. Idan zani ne ya zama an saki zanin ya taba ƙasa, kaga ƙafa ta rufe. Idan hijabi ne ya zama hijabin an sake shi ya kai ƙasa. An fahimta? Tafin hannu don ya fita masha Allah ba laifi ba ne, don ba al'aura ba ne. Fuska dan fuska ta bayyana ba laifi ba ne, dama yana ciki, mun ce banda fuska da me tafin hannu, don Allah mazaje mu daure mu dinga sanar da matanmu wannan abu. Kar ya zama an tashi kiyama ga shi kin yi sallah da yawa ki tashi ki ga babu sallah. Dalili sai da a cikin sharaɗan sallan akwai abin da kika kaucewa. Shi kuma in ba sharaɗi babu abu. Na ka ce sharaɗin shiga gidan nan sai an yi kaza an yi kaza an baka yi wani abubuwan ba za ma ka zo. da ka zo me za a ce ma kauce baka cika sharadi ba ko ba haka bane dan haka mu daure dan Allah mata wayanda suke jin mu daga gidaje dan Allah a kiyaye a kiyaye idan za a yi sallah ya zama ana rufe jiki gaba ɗaya rab mazaje dan Allah a daure a sanarwa da mata wa'innan abubuwan wannan abubuwa a daure a dinga sanar musu, sallah ba abin wasa ba ce, kada ya zama kana ta ibada sai ka je lahira ka gashe ba ibada, saboda mai baka kiyaye ta ba. Babban makasudin dama wannan karatun don me, don a gyara, to don Allah ya zama muna gyarawa, ya zama kuma muna amfani da abin da muke ji a nan muna sanarwa da gidanmu da iyalanmu. Allah ya ce ya lazina amanu ko an fusu kuma alaikum naran wa ƙuduwa nasu wal hijara. ila akirar aya, ya kwana ku imani ku kame kawunanku da iyalinku da matanku daga abin da zai jefa su ta jahannama. Kada kai dan ka kiyaye kanka ka ce da iyalinka da matanka ai ba matsala, a wallahi za su cikume ka a ranar tashin kiyama. Ko kayakin da za ka lahira aljanna wallahi ba ka shiga ba sai da haƙƙinsu ne kuma ka ƙi ba su, ka ƙi sanar musu, dole abin da ka ji ka sanar musu. gashi gashi in ka yi iyayenka ita ne ba sai ba to nan kuma ka sauke kai naka ita ne kuma laifin yana kanta amma baka sanar mata ba sai da koyar da addini wallahi sharadi ne da aka ba duk wani namiji da ya auro mace sharadi ne doka ce aka ba shi kuma wajibi ne akan shi wajibi ne wallahi yadda yake dole ya ci da ita to dole ya sanar da ita addini idan shi ba shi da ilimin ya je ya tambayo sannan ya tambayo a lokacin da ya tambayo shi ma zama me a ya zama masani mana sai shi ma zai sanar da ita shi kenan a lokacin da ya tambayo shi ma sai ya sanar da ita a ya tambayo sai ya aiki da shi shi kadai yake sanar da ita ka ga wannan nauyi yana nan a kansa yawwa Allah shi kiyaye wa wa tukrahu an karanta salata yin sallah fi sarawil a cikin wando shi kadai illa idza kana fawqaha shay'un sai dan a saman wandan akwai wani riga misali ba an ce daga cibiya zuwa gwiwa ba namiji sai ya zama da zai sa wandan sai ya jawo shi har sama cibiya sai ya daure sai ya sallah to makaruhi ya zama koda zai hakan a sama jikin shi ya zama ya sa wata rigar koda kuwa rigar ba ta da wani girma koda karamar riga ce kamar ta wannan yaron ko ta wannan ta riga riga ce ko amma dai ba mai girma ba to ko da ita ne kai ko singileti ne yasa amma ba ya zama fayau kawai jikin shi a kawai tun da ya ji an ce ai daga daga daga daga cibiya zuwa gwiwa a sai ya jawo wanda can zama sai ya kawo daidai wajen kusa da kirji sai ya daure sai ta a yan ce daga nan ne zuwa na ai na rufe a a makaruhi ne ka sa sutura mai kyau shi mai sallah ganawa ya zo yi da Ubangijinsa, kamar da yadda muka faɗa da su. In gidan surukanka ne yanzu dan Allah, ka je shi ke ka jawo wandon ka can sama wajen ƙirji ka ɗaure, sai ka je ka je gaida sarka dan Allah ba ta za ta kai wannan sarkin naya akwai motsi eh kwakwalwar kamar ba lafiya ko ko ma ta fita da gudu to ba ka da riga ka je kai ka dawo to ko kuma sarki ya kira ka kaje ai kaga kila dogare zai ce to abula ne shi sai dan Allah baka je nan wurin ba sai ka je wa Allah haka fa innal masajida lil yakati lillah masallaci yana Allah ne to ka zo ɗakin Allah ka zo Allah ibada ai ka zo haka dan Allah idan za mu je ibada mu dinga kiyayewa muna zuwa da shiga ta kamala muna zuwa da shiga mai kyau ba wai an ce sai ka ƙura ado na ƙarshe a a ka dai zo masha Allah eh safa safa ko yawwa ba wai sai ka ka zo dai a kasance kai ma kowa dai ya fahimci dai yadda abin yake an fahimta na'am sabida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa sallu kamar aitumuni usalli ko ku yi sallah kamar yadda ku gani ke yi to shi manzo Allah yana sallah ne da sutura mai kyau sahabbai ma haka da haka mu ma mu yi koyi da haka da sauran bayan Allah da haka suke yi a wani hadisi buraida ta radiyallahu anhu an samu hadisi daga buraida a naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya hani an yi salli rajula mutum yayi salla rajulu filha fil wahid a tufafi guda daya la yatawashshahu bihi bai rufe mai duka jiki ba wani ha yayi hani an yi salla rajula mutum yayi salla fi sarawili da wando kadai walaysa walaysa alayhi rida'un ba shi da mayafi wando kawai ba mayafi an gane mayafi irin babban mayafin nan kamar wanda za ga wanda suke zuwa aikin haji suke yi ka san zai rufe jiki gaba daya kamar aikin shi ɗaya da riga kawai ma'ana an bayyana eh kamar da yadda muka bayani kawai da wando daya a manzo Allah ya hana ya hana yin sallah da irin wannan ainihin kamar wa man tanajjasa sawahu wannan tufafinsa suka samu najasa ana ji walam ya ji da sauban gairahu bai samu wani sutura ba, ya buga, ya buga bai samu ba, aulam ya ji ma'an koko bai samu ruwa ba, ya gasiloho bihi wanda zai wanke kayan da shi kayan yana da najisa ne. An gane? Ko bawali, ko gayadi, ko dai wani abu na najasa da aka sani a jikin kayan, ko jini, gashi babu ruwa ne mu ruwa babu kuma iya wannan tufafin kare yake da shi. ana ji a aulam yakun indahu ma yalbisahu sannan kuma a wurinsa ba abin da zai iya sawa a jikinsa hatta ma yalbisahu hatta yaghsilahu ko kuma ga kayan ga ruwan wankewar amma ya za ka wanke kayan da ke jikinka ai dole sai ka me ba ka cire ba to kuma in ya cire bai da wanda zai sa a jikin sannan ya wanke sanin me yake nufi eh babu wannan kayan ne kadai in ya ce zai cire wanke to ya dai bai tsaya tsirara amma yana wanki an fahimta to to ya zai yi mala ya ce wa kafa khurujal waqta waqti kuma yana jin tsoron lokacin sallah zai fita ƙara ƙaƙaƙaƙa kenan mala ya ce sallah bi najasatihi ya sallah da wannan kayan wannan sutura ta najasa yayi da ita in kuma ba kayan ne ya sallah uryanan tsararan, ta zo mun yi magana a kai ko? Amma ba sai duk kawai na shari'in sun tabbata, kawai ne da an ce sallar tsarara haka kurin yanzu a gida, kawai ka bi a ɗaki kai tsarara kawai ka ce kana sallah, a wannan sai a ce to kila wani boka ka je ka samu, ya baka wasu miyagun abubuwa, eh wata miyagun abubuwa da ya saka, ko mata kama ba ta yarda da wannan ba, ko? A kana da suturarka kana da mayabi kana da waye, yo ko ba ka da shi makotan ka kace dan aramun rigarka ko aramun sutura kan zan yi sallah ko to wannan ana nufin babu ba na aro babu naka ba na waninka babu an gane shine aka ce sallah uriyana yau ina wannan bayani ne sai da ka san wasu akwai neman ka ba sai an samu wata yar ka ba sai a sai a labe mata na'am wala yajizu baya halatta ta'khiru salati a jinkita sallah li adami tsahari saboda rashin tsarki na tufafi an gane ko tsarki na na jiki ko na hadasi ko na kabasi shi sa aka ce in ba ruwa kai me akwai inda babu ƙasa ne in ba ruwa akwai ƙasa, to in ko ba ƙasa a wurin, to me za a samu? Ka ce mun, a, kishiyarsa ruwa? Dama ko dai kana doron ƙasa ko kana kan ruwa, to in kana doron ƙasa taimama, in kana kan ruwa teku, ga ruwa nan dama yi alola da shi. Ba shi kenan ba, kaga ashe bari a basalla ba ala kulli halin. Na'am. Wa man fa'ala zalika wanda ya aikata haka ma'ana ya bari sallah ta wuce sai da wannan abubuwan alhali ba a ce ya bari ba faqar asa rabbahu haqiqa ya sabawa ubangijinsa saboda ala kulli halin hadiyar da ake dai ayi sallah a in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala cewa yuridu Allah bikum al-yusra Allah yana nufin sauki wala yuridu bikum al-usra baya nufin tsanani gare ku. Shi yasa yace idan babu ruwa ai me ai taimama idan ba yadda za a yi a samu kayan da za a canza ai da wannan kayan idan babu sutura an buga an buga babu ai a haka uriyanan din an bayyanta a wa ma ja'ala alaikum min ad-din min wa ma ja'ala alaikum fi ad-din min haraj Allah baya sanya tsanani a cikin addini bai sanya muku tsanani ba a cikin addini da kuma ayat da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa cikin suratul baqara aya ta 260 286 aya ta ƙarshe kenan ko amana rasulu Allah yana cewa cikin ta la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha Allah baya tsorawa bawa abin da ba zai iya ba ko Allah yana tsora ma abin da da Allah subhanahu ta'ala ya sani cewa zaka iya na'am falaysa al-mukallafi an yudayyiq ala nafsihi ba'da ma ja'ala Allahu lahu sa'atan fi ad وإن أخر صلاة عن وقتها لعجل نجاسة بثوبه وهو عاجز عن إزالة النجاسة فقد فقد ضيق على نفسه وأسى ربه wanda kawai ya jinkita sallah wai saboda rigar shi akwai najasa to shi Allah ya yalwata mai a cikin addini Allah ya kawo mai sauki shi kuma ya kuntata wa kansa sai da ai ga sauki ya zo ko an ce in babu ya za yi a yi sallar, in ba rigan ma gaba ɗaya tufafin, a yi, in ba ruwa, ai taimama, a sai ka ce kai dole sai wannan, a to kai ne ka tsananta wa kanka addini, shi kuma Allah ga shi ya kawo ma sauki, sannan wannan tsananta wa kanka da kai mai kai, ka saba Ubangiji, sai da shi ga abin da ya ce. An bayyanta? Na'am. Wa man lam yajid ma yastur bihi auratahu wanda bai samu abin da zai sassa aurarsa ba, salla uriyanan yayi sallah tsirara wa ma aqta alqibla wanne ya kauce wa alqibla a ada fil waqti ya canza sallah wannan lokaci an fahimta wanda da ya gama sai da ya gama sallah ya sallame sai ka zo ka ganshi ko yana raka yana tahiyya ya sallame sai ka ce a wani ina ka kalla ne sai ce nan na kalla to kawai take ka ce mishi nan ne sai ya tashi ya saki sallah sabanin wancan da na faɗa na ɗazu shi wannan yana cikin sallah an gane bambancin shi ko wannan ya riga ya ida da sallah sai ya kalli yamma to ya zai yi sai ya canza sallah dalili sharadi ne a sallah sai an kalli me sai an kalli alqibla na'am wa kullu yaratin fil waqtin fa hiya fadilatun duk abin da aka ce a canza a lokaci to wannan fadila ne wa kullu ma tu'adu minhu salatu fil waqti فلا تعاد منه نافلة والفائتة بند نافلة بند صلى تكفتي ita ba a cewa a lokaci wai ka rama a lokaci ita kowane lokaci za ka yi rama ta in sallah ta kubce ma sai lokacin da ya zagayo za ka rama an gane me nake nufi ai lokacin na kowane lokaci ne hatta ba mun faɗi wasu lokuta a satin da ya gabata muka yi wannan satin makara maimaita lokutan da ba a yin sallan nafila, ko bayan sallar asuba, ko har zuwa hudu, har zuwa lokacin huduwar rana, ko kafin bayan sallar la'asar, ko har zuwa lokacin me, lokacin magariba. Ka san da cewa in sallah ta kubce ma za ka rama ban a wannan lokacin duka za ka iya? In dai sallah ce wacce ta kubce ma? Eh, ba za ka ce wa ba, a'a, sallar da za ka yi na nafila ita ce ba za yi ba, amma in sallah ce fa'ita wacce ta kubce ma za ka yi a wannan lokaci, za ka yi bayan magariba, za ka yi kuma lokacin da mene ne bayan za ka yi bayan asuba, zaka iya yi kuma bayan sallar la'asar saboda ita wannan sallar ba nafila bace sallah ce fa'ita zaka rama ta ne an gane to an yadda ana iya yi a wannan sallar insha Allah a nan za mu tsaya a nan ne malam ya kawo ƙarshen wannan fasli na shuruɗin salati sharuɗoɗin sallah guda shida insha Allah Allah ya kai mu gobe juma'a za mu tashi akan fasli fil fara'id salati fasali akan farillan sallah insha Allah za mu ji farillan sallan guda nawa ne sannan kuma za mu yi bayanin ɗaya bayan ɗaya hujjojinsu a hadisai da ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma da ƙarin bayani dai wanda malamai suka yi akan farillan da kuma mutum ya bar farillan me hukuncin sallarsa duk za mu yi magana a kai insha Allah da kuma shin menene ma farilla duk da mun yi a baya amma za mu ƙara maimaita don a ƙara tunawa me yake cewa farilla me yake cewa sunna me yake cewa mustahabi me yake cewa mubahi me yake cewa makaruhi mun yi bayanin shi a karatun da muka yi na farko ina tunanin halkan mu na farko to insha Allah halkan mu na goma sha bakwai don wannan na goma sha shida don wannan halkan mu ita ne halka na goma sha biyar wannan karatun namu da muke yi yanzu shine karatu na goma sha biyar a cikin jerin gyan karatuttukan da muke yi na wannan littafi na muktasar akdari in Allah ya kai mu gobe karatu na goma sha shida insha Allah za mu dan ƙara maimaita wannan bayani duk da mun yi a baya don a ƙara tunawa sai da za mu shiga fara'idu salati a san menene farallan sai da in ka san meye farillan sannan sai ka gane to sai ka haɗa shi kuma da sallah don ka gane meye matsayin abin meye girman shi farilla din an bayyanta insha Allah anan za mu tsaya abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa a ba daga mu bane daga Allah ne subhanahu ta'ala a idan abin da kuma muka yi kuskure wannan daga gare mu ne Allah ya fi mana alfarma sai na rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam wa subhanaka allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله إذن أكوي مي تنبيا من تي تيكو بيو سي أي تنبيا سنسي مي صلى إن شاء الله